sannan na ubbi siwa'ihi san wani manza Allah duk wani abin san annabi ba annabi ba ba ni ba shi na tsaraita daga barin tufafi na soyayyar wani annabi abin da yake abin ɗaurawa ta tufafin soyayyar manzon Allah
a rahiddati ina ganin wato hujjata hubbal amini ladal malik san amintaccen Allah annabi Muhammadu wajen mai mulki Allah hujjata kenan alkiyama ban da wani abun faɗi ban da wani abun tinkara Allah na hujja sai soyayyar manzon Allah aqufu wa qalbi bil habibi mu'allaqun shehu yace ina dawafi a Ka'aba a aikin haji amma zuciyata abin ratayarwa ne zuwa abucaccen Allah annabi Muhammadu wa as'aka anni khalfa ahmada ina sa'ayi na safa da marwa kai ka ce ni ina bayan annabi Ahmadu ne haka nake cikin ibada ta ta aikin haji da abin da nake jina nake annabi da annabi nake komai
bi khaifi minan
a haihu mina kuwa wal mash'ar al fahmi matlabi da mashayin nan na wato mai girma na wato aikin haji guraren masha'iru masha'irul haram shine amina arfa a jamarat duk guraren da ake tafiya dai a sa'ai shine mash'arul haram kenan maɗalabi abin nema na suluka tsarikin kana ahmadu katsala shiga na tafarki da annabi muhammadu ya zama hakika ya shiga kawai duk wannan tafiyoyi da ake yi a aikin haji kawai ni muradi na in zai shiga da inna annabi ya shiga in bi inna annabi ya bi Allahu akbar
na azi arafatin kana fiha muhammadun ina zuwa arfa da annabi muhammadu ya kasance a can domin shi ma ya je dan haka ni ma na je arfa ya ruhu yana mai yammaci a arfa wa yahudu yana mai sammako zahiyan ya abudul malik yana mai yammaci yana mai ranantaka a arfa yana bauta wa ubangiji allah shi ne annabi ya shiga arfa tun da safe lokacin waza ta yi kuma yana can har yamma har rana ta faɗi sannan a fito ka san har sai rana ta faɗi kana ciki sannan ka zama alhaji
wa inna muradi shehu ya ce haƙiƙa muradi na wasafatu kasmiha kuma ga shi wauta kamar sunanta ne tawaru'u ne amurru biha hasbi wannan jumla mutaraba ce la mahalla laha min al-i'rabi wa inna muradi to da abin da zai zo nan ba ruwan mu da shi wa inna muradi amurru wa inna muradi hakikanin muradi na in shuɗe a hanyar da annabi ya shuɗe na je arfa na je mina na je muzdalifa na je ka'aba na je sa'ayi in safa kawai annabi da ya je gun shine inna muradi amuru biha shuɗe da ita wa safatu kasna ha samu ita a barakin na'am hasbi li za arkabul qulub wannan ya ishe ni samun bukata da alfahari in je inna annabi ya je saboda haka ne nake hawa wato jirgin ruwa in tafi har zuwa jidda har na je maka har na je madina wa safahatu kasmiha na gama
lizaka ara khairul ibab bil jami'aha saboda haka ne nake ganin wato mafificin garuruwa duka na tafi ina ne mafificin garuruwan Allah duka shehu madinata khairin nas yace shine madina fiyayyen mutane qalbi biha mulik zuciya na kuwa an mallake shi ya a can komai na soyayya ta da shauki ni yana can mulik
tara marqadal hadi abokina ina gaya maka in ka je za ka ga maki shirgin ɗantar mai shiryatar da bayi shi ne kabarin manzo Allah ka leƙa ka hango gurin nan ka leƙa ka ga koren mayafin nan ka duba haka ka duba haka a ce mahaiki ne a kwanci a kwanci innahu sulaiman Allah kara annabi da shi ne wani bafulatani da ya leƙa ya ce min malam annabi ne nan na ce shi ne can ya kuma taɓo ni ya shiga hali ya ce don allah duba ka gani ne kuwa na ce ba kai ba ne ni ma ba ni ba ne an zo gurin da kuma kat kenan malai mutum ya ishe ka dai akwai wani gida a daru bani malik to da aka ne ban sanya yanzu wajen ba shi gidan su abu ubaidatu ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan zuwa wajen da yamma yakan je a cikin gidan akwai wani dutse shi fan dutse mutanen mun saba da su gidan a madina ne loko-loko kafin an rubuce ko'ina loko ne hayu bani malik can wajen da shari'a abizar al-gifari in aka yi sai shi allahu akabar ga kujerar allah shan ga kujerar annabi muhammadu sallallahu dai dai dai inda duk allah yake ba annabi na nan ba ana washe muka ta muka saba da su mutanen ko adamawa ne mun saba kullum mun sun zo sai mu zo mu haɗa a sha ruwa a komai har lokacin tafiya yi mun je mana ɗawa ban kwana muka haɗu sai shi ha magana shi ke shi kawai Allah da gaske to yanzu wannan aka ce Allah ya sa kaje ka ga ga inna annabi yake ai wannan ai Allah Allah dai ya kai mana ku ya albarka annabi mu tafi mu ta nuna wa gashi dare za mu je insha Allah mu barka annabi mu je kuma mu baza kuma in mun je mun yi ziyara mu fito wajen babu jibrilu da tsakanin babu jibrilu da babu ainihin baki'a mu zagaye da'ira mu fara randama diwani insha Allah mu duka za mu ji Allah ya kara annabi na'am karamar qadal hadi idan ka je Madina za ka ga makishin gidantar mai shiryatar da bayi shine annabi Muhammadu wa tulsiru bu'ahu za kuma ka ga mumana da ganin wato katangunsa shine dakunan nan da gidajensa ruhu annahu amsa qadiman biha al-malak wannan gidajen da katangun ɗakunan da jibrilu ya zamanto wato ainihin hadimi mala'ika kenan ya zamanto hadimi a wannan waje jibrilu da sauran mala'ikun Allah alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa fatunqizuni min kulli dhiqin salatin nan tana tsere da ni da tsamo da ni daga barin dukkanin kunci wa min danak daga kuma wato banka ta wahalar rayuwa alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa fa yashkuru sa'i inda daha Eh, ina godiya ga aiki na inda ɗaya nan ga wato albarkacin salatin nan ne zamanto ana godiya ga aiki na wajen ɗaha wa man malak da kuma wanda i mulki shine Allah a gode aiki na baitoci na a yaba a karba annabi ya gode ya karba Allah ya ce shi ma Allah ya karba komai da albarkacin salatin nan da muke ga manzo Allah alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa fataqdi shu'uni kullaha wato albarkacin salatin nan ubangiji ka biya sha'anoni na dukkaninta malikan muluk mulkiya mai mulkin masu mulki shine Allah Allah duka biya bukatu na albarkacin sa ka biya namu
alaihi salatullahi lakin Allah ya tabbata ga manzo thumma Allah salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa ashabin da sahabbai hudatan lana tarak alu da sabu kuwa wato shugabanni ne wayanda suke shiryayyu taraka da masu shiryatar da bayi taraka da annabi ya bar su lana gare mu su ne babban abin da annabi ya bar mana Eh, dama ya gaya mana nauyaya guda biyu ya bar mana da zai shige alkur'ani da 'ya'yan gidansa to saboda haka shehu ya ce hudatan halin kasance wasu masu shiryatar da bayi tarak annabi ya basu lana a gare mu mun gode Allah ƙara annabi da na'am حرف اللام علي na'am لك الله يا خير البرية لم أزل على الأهد والميثاق أمري ولم أهن أحبك ما دامت حياتي وإن أموت أرجي بقاء الحب إني ولا هوى مراد حبيب الباخرات جميعهم جنان وأزواج من الحور والخوال وحظي أرى شيئا رآه محمد وأنزل عودا كان في حوزائه أتيت لبيت الله والبير والصفا لأسعى وقصدي أن أرى منزل النزل وأن وأمنيت لا ألقيت والخيف إنه وقت حبيبي فيه دار ولم يزل وقمت إلى الصخرات والحال هكذا وكل وحده ولم أقبل بدل وزدت قباء والبقيء ومنزلي لدى هرم الهادي أرى الكل مبتهل أرى الهدرات الخالدات كأنما هديه حبيب الله لا زال من تقل كأن رسول الله في البيت حاضر يسامر الشيخ والغسل والوصل مبتلل تراني مع الزوار عبد وساله فمن لي بوصل النفس عبدي به البدل تراني مع الإلاس يقبل أحمد وسالي أراني بالكبائر منفصل أرى أن أوساخ الظروف بباره إذا قصد المحمود يمحى وينتصر فصرت ظهورا ما بها خادما له محبا وزورا ما الذي يمنع الوصل عليه صلاة الله ثم سلامه أبا إلى أصحابي فزاروا فتيشا عليه صلاة الله ثم سلامه وعاد وأصحابه نزول على السرور حرف اللام علي أرى كل من ألف شيء ويشيء لك الله يا خير البرية ya fiyayyen talikai annabi muhammadu taimakon allah ya tabbata gare ka Mm, lam- zahiran wa baɗin Mm.
hissan wa ma'ana Mm.
Eh, taimakon allah yana tare da annabi صلى الله عليه وسلم tun farko har ƙarshe da- da masu tare da shi Ke- duk juyi a duniya ko a lahira taimakon allah agazawar allah nasarar allah tana tare da manzon allah allah mu kuma muna tare da manzon allah allah ka bar mu da shi آه.
Na'am, على الأهد ni kuma ina nan akan alkawari لم أزل wal misaki da alkawari da na soyayya da wato biyayya gare ka ba zan kuma gushe ba أمري mutukar rayuwata ina kan alkawarin soyayya ولم أهل ba zan kuma warware alkawarin ba مم.
ina kai kai kawai nake so صلى الله kai عليه وسلم nake bi مم.
baiwa ce ta Allah مم. أحبك ما دامت حياتي Ya Rasulallahi, Shehu ya ce, Ina son ka mutuƙar rayuwata, وإن أموت kai ko na mutu ni dai kai nake so.
أرجي بقاء الحب Ina ƙaunar wanzuwar soyayya bayan mutuwa mata dawwama gare ni har arsa tilkiyamati har izuwa abadin ɗin abadu.
إنجي ولا هول Babu wani dabara kawai abin da soyayyar ka har abadu.
مراد حجيج الباخرات جميعهم yace muradin alhazan nan masu tahowa a cikin jirgin ruwa mai fidda hayaki a sama baki ɗayansu جنان su je dausayin aljannatu وأزواج من الحور kuma su je su ziyarci matayen nan na hurul ini والخول da kuma wato hadiman nan nasu shine a dausayin aljanna ba rauza ba ma bai na bai ciwo min ba bai na bai ciwo min bari ila rauza min riyadul janna kana zuwa nan gurin a aljanna kake Mm, sannan kuma horin ini su ne matan manzon Allah za ka shiga ka ziyarce su a baki'a da hadimansu da yaransu duk suna nan muna shiga baki'a ga suna kana shiga wannan kofar to hannunka na dama gabas nan kalli sama duk ga suna ga kabarin sai da aisha nan ga sai da safiya nan ga sai da sauda nan duk ga suna kuma alul baiti ga sunan su muhammadul baqir ga su shehu ga su ainihin wato shi ah, shi Ali zainul abidina ga sunan su musa kazim da duk da suna nan kana kallon su Eh, suna kin a nuna wannan kabarin wane ne wannan amma mu manya duk sun zana mana sun nuna mana da mun je muna kallo ga suna daga nan kuma in ka ga daga nan nan za ka koma ka kama hanya ka tafi ko to kana nan kabarin ya gidan annabi to nan dan kwana kabarin abu sa'id al-khudri abu huraira suna tare ka yi kwana haka abu ubaidatu gashi nan duk haka duk suna nan Allah daidai ya kai mu na'am wahasbi ara sinki sinki Allah ya so har gobe kullewa ma ake yanzu za baki a abu da take ko da yaushe shiga ake da ana ta shiga aka hana mata shiga sai maza to maza kuma sai aka dinga bari ana shiga aka bude tun safe har yamma wani lokacin kuma sai a bude da safe da asuba an sallah an bude karfe tara goma wani lokacin har sha ɗaya sai kuma a rufe za a buɗe ba sai la'asar ana idar da la'asar sai a buɗe daga nan kuma har magaruba ana ta shiga to yanzu baki ɗaya ta kaf sai a kulle isa in dai ka zo ko baka samu shiga ba ka tsaya daga nan kaf ƙasa nan dutsen baki a kai addu'a duk suna jin ka suna ganin ka duka suna ji Allah ya ƙara annabu da to duka masu tahowa aikin haji na ruwa muradin su nan gurin shehu har na sama duka wanda suke towa wanda suke da haji karɓaɓɓe Allah iya da da hajin su to kowa ita so maka umra ko haji muradin sa dai nan aje wajen manzon Allah
wa hasbi ara shay'an ra'ahu muhammadun ya ishe na girma da alfahari na ga abu wannan annabi muhammadu ya gaishi wa anzilu ardan sai ka tafi madina an kaje madina ka je uhudu in ka je uhudu ka je ka ga dutsen ma kadai filin nan ka dubi gurin da aka binne su shammasu su sai da na hamza ga sunan manyan bayan allah nan suna nan a ciki a kwance wannan filin ma'aiki nan ya zo ya shiga mu kuma ka gani har muka tafi muka je har jabalin misk bayan nan nan kaga kat din ina annabi ma ya je ya shiga kenan dan a lokacin da yaki ya kai yaki aka jijjiwa ma'aiki ciwo saka matsa sai sun halaka manzo ai kaga su wato ainihin bayin Allah da suka tsaya akan wato su dalha da sayyidina Ali da sauransu duk sun jijji ciwo sai sayyidina Umar Allah ya ƙara musu yarda da abu ubaidatu ɗan harisa ɗan abdulmuɗallabi ai sun tsaya tsayin daka ne suna ɗaukan ma'aiki suna ɓoye shi zancen su wai rama duka ko sara ya kauce yanzu ya za mu ɓoye manzon Allah to shi ne suka fake don kafirai daga nan da suka suka gewaya dutsen da shi suka gewayo suka gewayo suka hau can bayan dutsen inna ba kowa suka samu wani kogo suka ɓoye annaba a nan sannan suka kuma fitowa suka fuskanci kafiran nan ne manzon Allah ya zauna a cikin kogon to gurin fa shine yake wani irin buga kamshi har gobe wallahi gurin nan in ka je kamshin da yake yi mu har ko bana da daddare ma muka je cikin dare ma to da yake kasan aikin harkar wahabiyawa tsakanin wahabiyawa da musulman kirki sai dai Allah ya isa. Wannan da suke ta isa. Zuwan da ake a samu ganin alhairi a ji da kamshin sai suka toshe gurin. Sun toshe suka sa kwalta da dutse suka toshe ramu. Mutane masoya tun da dai za a hau aje a shafa gurin sai a fasa shi sai kamshi in an fasa fa ko kaka nahiyar kamshi ne yake tarnakewa akwai nufana sun gaji da liƙewa ba mu gaji da fasawa ba shi ne suka kewaye gurin yanzu sun sa wata waya waya ma ana tafarkawa su sa wata ana tafarkawa nan kuma dama mutanen ƙauye ne bado ake ce musu ƙauyawa ne masu cin kura abin da ya samu aka kyale su dutsen da ta can baya in kura ta dinga kuka tana gangarowa tsoro ake ji to ba mai maganin ta sai ƙauyawa su kuma kurar suke nema ita suke ci da kuraye sun gangaro sai su yanka shi ne magana Eh, to wannan dutsen yana nan yanzu sun kuma liƙewa ko wani da muka je sun liƙe ɗin kuma an kange gun amma kana zuwa gun irin kamshin da sanyin da za ka ji kai ka san annabi ya shiga nan to shehu ya ce ire-iren waɗannan gurin ya ishe ni alfahari ya ishe ni dafa'i ya ishe ni jalabi in je in ga gurin da annabi ya gani Eh, a nan ne aka yi duk abin da aka yi وأنزل أرضا نسوك كسا kana fiha wa zayahim wannan ƙasar da ya kasance ya sauka a cikinta
ataitu li baitillahi ni in yas na je ɗakin Allah wal biri na je kuma bir zamzama wasafa na je safa li as'a ina mai hawa dan na hau dutse na safa wa qasdi an manufata ara manzilan nazal dan ga mazauni da masauki da ya sauka kawai
Mm.
gashi nan yanzu ma rijiyar ma an toshe an rufe Mm, rijiyar zanzan da take gata a fili ana leƙawa a shiga gashi nan na sha bayanin ta ai. wannan rijiya ta zanzan a cikin harami to a lokacin da aka yi ta uh, wannan ɗan billaden ɗin nan ne aka ce sun ce a toshe suka rufe wajen aka kulle daga baya kuma a suka yi dai suka rufe rijiyar amma tana nan ruwa na na daraja na albarka yana ta bulbulowa har gobe Eh, ya ce na je biyar zamzam Eh, kuma na sha daga inna annabi ya sha
wa amnaitu la abji suwal khayf na je mina amnaitu na je mina kenan kaji bala kaji kaji kaji larabci Eh, shehu babban balarabe in mai fikihu ya ce amnaitu sai ya ce ko yamani ko Shehu.
a na zuwa mina ne Allahu akbar Eh, na je mina la abji suwal khayf ba na neman komai amina ba na neman wannan haifu wajen da annabi ya sauka wajen masallacin nan Mm.
haifu mina Eh, nan ne wajen nan ne gurin nema nan ne abin da nake so can ko ya je
innahu makhattu habibi haifu mina nan ne tasha na masoyi na annabi muhammadu fihi daharan wa lam yazal nan yake sauka bai gushe ba kuma annabi a wajen yake tsayawa in ya je mina
wa qumtu ila as-sakharati daga nan ko na tashi na koma madina ziyara sai na tafi zuwa sahara daji wal halu hakaza hali na dai haka yake je je uba mu je masajidar kiblace ne mu je sitta masajida sannan mu je kuma wato uhudu duk mu gaggewaya duk wani maziyarta sannan mu ziyarci abaru mu- duk wajen ziyara duk wajen annabi ne shaudi ya je biro ali biro rumata ah, biro gars duk rijiyoyin nan wan bai wan a zuwa ake a ziyarta a sha a yi wanka eh, a dawo gida saman wanda yara rai kai zazzaɓi da ƙara annabi daraja shehu ya ce duk waɗannan gurare na je na ziyarce su ina mai alfahari gurin zuwan annabi muhammadu ne wa kullun wa laylahu kai kowa da abin da yake so duk wanda ka gani da lailarsa wani naira ce wani wata mace ce wani kuma honorable ne ina neman wani mukami ne ga shi nan dai kowane mutum da ya da ka gani shi akwai lailarsa amma abin da isa lailan mu ba ta bayyana annabi ne kawai ba abin da za ka ce gashi a gaban mu ka ba an ba annabi ba wa kullun wa lailahu na'am wa lam aqbalil badal ni kuma ba na karɓar canji lailata annabi muhammadu ne
wa ji'tu quba'an na je kuba wal baqi'a na je baki'a wa manzili lada haramil hadi amma masauki na nan ga haramin mai sha mai shiryatar da bayi ne duk inda zan je in dawo ina haramin annabi duk wani kewayen da zan yi ziyara in dawo kuma ina nan gidan annabi nan masallaci nan yake sauka shehu kenan radiyallahu ta'ala ara al-kull mubtahil ina ganin kowa da kowa yana mai ƙasƙar da kai da neman yardar Allah a wannan haramin na mai shiryatar da bayi ara al-hujurat al-khalidati ina ganin rumfunoni da ɗakunonin na madawwama na ɗakin mata yan maza ka Allah annama habibi kai ka ce masoyina habibullahi masoyin Allah la zala bai gushe ba mantakan bai tashi ba za ka ɗauka ba yana nan Eh, ko bai yana nan ga ɗakin sai za sau da kafin ka je ga ɗakin sai za sau da in ka shige daga shi sai a shiga rauza daga nan kuma daga nan wajen mambarin nan daga nan ɗakin sai da aisha in yake ciki in an je ziyara an gani ko in aka gama ziyara sai ka kama hanya ka fita ko hanyar hanyar baki'a babul baki'i to wannan ɗan filin da kake shigewa inda ba koman nan ɗakin sai da hafsa ne to ɗakunan matan annabi ne gashi na na je kai ka ce za ka leƙa ka ga manzon Allah kamar bai tashi ba yana nan Mm.
ka anna rasulallahi fil baiti khadirun kai ka ce manzon Allah yana nan a cikin ɗaki yusamiruhu shaykhani shekani dattijai guda biyu suna hira da shi za ka kaddara sayyidina abubakar da sayyidina umaru ne suke ciki suke ganawa yadda suka saba ma'aiki na ciki da sayyidina abubakar da sayyidina umaru in ka ga wajen ka zo sai ka ɗauka suna ciki ma to kuma da yake allah a tsarinsa a kwanciyar ma suna ciki ga ga manzon allah ga sayyidina abubakar ga sayyidina umaru Allah ya kara musu girma. Na'am.
wal wasl mubtadal kuma saduwa yana abin bayarwa in ka zo gurin nan kawai ka samu usuli don kawai an baka saduwa ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar ga sayyidina Umaru mu masoya ai muna jin su suna jin mu ne Eh.
tarani ma az-zuwari kana gani na tare da masu ziyara abqi misalahu ina neman saduwa da manzon Allah faman li bi waslin wa naka samu ne sadar da ni da shi yanzu yanzu lastu abqi bihi badal Babu ina neman canji daga barin saduwa da manzo Allah.
tarani ma al-illati Kana gani na tare da haluka da illoli.
yaqbalu ahmadu Yadda misali illoli da nake da su annabi Ahmadu yana karɓar saduwa ta da shi da ziyara ta.
arani bil kaba'ir mu- munfasil Ina gani gana arani, ina ganin ni mun fasil abin rarrabawa ne rabewa daga barin kaba'ir. manyan manyan zuluman nan tun da na zo nan an gama an raba ni da su shi
ara anna awsafa az-zunubi bi bahrihi hakika ina ganin daudodi na zunubi a kogin manzala idza qusida al-mahmud yumha idan dai aka nufi abin yaban Allah annabi Muhammadu da ziyara ana goge su wa yangasil kuma a wanke su a fita katas mutum ya zama babu shi babu zunubi fasiltu tahuran da aka yi min haka sai na zamanto tsatsarka madihan ina mai yabo hali ne lahu ga manzo Allah qadiman kuma ina halin kasancewa ta hadimi ga manzo Allah muhibban duk dai lahu Mm.
masoyi dai ga manzo Allah wa gauran ina mai ziyara gare shi mallazi yamna'ul wasal me zai hana ni saduwa da shi Ba.
ni da nake da waɗannan matsayan halina ɗahuran madihan khadiman za'iran lahu to mallazi yamna'ul wasal Ba.
an sadu kenan Hmm.
alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga manzo kuma Allah.
salamuhu Sannan gaisuwarsa.
ata'i li ashabi Yace ka ga baye baye na ga sahabbai na duka ina neman Allah dan manzo ka ba mu.
tazaruq Shabil.
shami Baki ɗayan baye bayen nan daga manzo Allah da ya mun ta gamgama sahabbai na da dukkanin ayari na inda duka suke.
alaihi salatullahi Mun gode.
alhamdulillah Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
kuma salamuhu sannan gaisuwarsa Wa alin.
da halaye wa ashabin da sahabbai nuzumin ala subul alu da sabu taurari ne ala subul a bisa wato ainihin tafarki
harful mim na'am ملا القلب هب الحاشمي فلم عنا بباهت حول راقرنا ولم ألم لأن جمالا في الوجود بأسره إذا ظهر المهبوب في الحين ينكتم فالأنوار والألوان والرقص والغناء تذكر أرباب البزائر بالقسم قصور ملوك الزيد والجسر واللواء يذكر من فيه النبوة قد ختم فلم تنصل الأيام مغنى بطيبة به كل عملاك المحيمن كالخدم ولم تمسن الأيام وقتي مسلما على أحمد والدمع مني ينتجم ولم تمسن الأيام مهراب أحمد ومنبره الفهم المنير فقد صحا ولم تمسن الأيام وقتي جالسا مع الأغوات الغر والفكر والوزن وأدخل جنات النعيم ولم أموت بيمن حبيبي ذاكم غاية النعم أقول وإني ذو هياء وذلة ولا بد من شقوى وقلبي أخو ألم ألا يا رسول الله عبد مغفل تحمل عوزارا وغيرك لم يرون فلم يأت عبد بالجرائم زائرا مقامة مثلي في القرون وفي الأمم وقد شاب قرني ووزى الأيدي زاعد فما أسوى الإتيان والشيب في الإمام وما أسوى الألسيم هنا منعما يقارب نوعا من ظلم ولو لما فلو تحمل الأيام ما العبد حامل لأظلمت الأرزاء بالذم والظلام فيا رب فاغفر لي وتهدي آدما يحب الذي أحببته مصطفى الأمم وتهدي به أبناء أهلك وارفع به راية الإسلام واستغفر الصنم وزده من العلم الشريف وقم به لدى المصطفى يلقي إلى المصطفى السلام سلام على ذاك الرسول محمد سلام على ذاها سلام على القسم سلام على الله دلال مبشرا سلام على الهادي به تستبديا سلام على نور الأمين وإنني تقمت مديحا مصطفى تهيئسا سلام على المعمون أحمد ناصري سلام على المحمود والنار تصر سلام محب مكسر ليس عاملا بصدق بمزاج دعوى به منتقى الحمم سلام محب شط عنه مزاره فصار يحيي أفضل الناس بالقلم سلام عليه من خديم مسلم على ذوق سيها أرباب في التجم سلام عليه من بنيس وقد ألا لدى مسلي زائمون على القمم بطائرتي قولي نصارى وإنني لدى طيبة الغراء وكم لي بها وكم سلام من الله جليل جلاله على المصطفى يرنو إلى الأمر يبتسم يبشره الباري بملهي ويرتدي على المنصر على العبد مختار البرية لن ينوم فزرت على ما قد سنيت مفضلا حبيب رسول الله في موجب القدم وصلوا بضاعة المقامات طائرا إلى حضرة كل الحجاب بهم قسم فقمت بها نفسي وفقدي متى بدا جمال جلال سير الكل كالعدم فصرت بها أحيا مدى الدهر خالدا خلصت من الأسواء والشر والسكم به وإليه فيه عنه تصرفي مراد مراد الحق والأمر كالقلم فطول لدى بيت الإله وتارة لدى المصطفى المهدود والقلب مضطرم وطول لدى هور الظلال وتارة أخوض مع الأقوام والخلق القدم هناك تساوي من يريد منافعي ومن رمضوري لست أهشى ولم ألوم على على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم بها فرح النسم صلاة وتسليم مدى الدهر شاكرا لنعماء مولى شكره الدهر ينحتم عليه صلاة الله ثم سلامه وشكره ومدحه له نعم الله ثم سلامه أتقبل لي يا مصطفى الكون عن نعم عليه صلاة الله ثم سلامه سفين الحمى والذوق والأم والسمم عليه صلاة الله ثم سلامه سفين شر الفقر والجهل والوهام عليه صلاة الله ثم سلامه سفين شر الدين والشوم والقمم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر البغل والخف والبرم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر البغي والبغي والسحم عليه صلاة الله ثم سلامه وتحفظ أولادي وكفهم اللحم عليه صلاة الله ثم سلامه تسير أمثالي كنار ألم ألم عليه صلاة الله ثم سلامه تهون صادي من فقه من النعم عليه صلاة الله ثم سلامه فلا مسلام من دراني ومن علم عليه صلاة الله ثم سلامه أروم لديني ما أروم وقد علم عليه صلاة الله ثم سلامه لدى المغرب الأقصى أحييك يا حسن عليه صلاة الله ثم سلامه أنال بها أنسا لدى القبر والرمم إلى بلدي أوبى وطوبا لخالقه وأستغفر المولى جميع الذي ألم عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم لك الخير واليوم آمين حرف حرف الميم آمين نعم حرف الميم عرف ميمي شيء ويتي ملا القلب حب الحاشمي حب الحاشمي سبا هاشمان دنجي النبي محمد rubanka da bacci yaushe na ce ban sani ba ka gani shehu ya gashi sirrin kenan Allah ya kara shehu kai a baris
لأن جمالا في الوجود domin dukkanin wani kyawu a cikin samammu بأثره gaba ɗaya kakaf ɗin kyawu gaba ɗaya kakaf ɗin halitta
بأثره na gama إذا ظهر المحبوب في idan abin العلم so annabi muhammadu ya bayyana shi kyan duka na halitta duniya da lahira duk wani abu mai kyau idan manzo ya bayyana ko kyansa kaɗan ya ɗan bayyana shi kyan yankatin sai ya ɓuya filhini yayin da na manzo ya bayyana mana sai ya ɓace babu shi saboda shi annabi shi ne gundarin asalin kyau duk wani kyau da wani mai kyalli kowane iri ne daga na annabi muhammadu ne kyansa ko duka ba wanda ya san shi ba zai iya bayyanuwa ba a duniya ko a lahira duk wani abu mai kyau da ka gani daga annabi ne kuma duk abin da ka gani dan kankani ne kamar a yage farce ne kyau sai manzon Allah shi sa shi wuce duk wani abu mai kyau idan ya dan can annabi dan kankani ya bayyana take kowane irin abu yanzu sai ya koya na'am
فالأنوار ita kaga wato launonin nuka
والأنوار da hasakai والرقص da rawa kaga launi kala-kala masu kyan gani da hasakai kuma kowanne kala-kala da ake yi a duniya na kyale-kyale warraƙasu da rawa ta masu rawa na mata mai kyawu والجناء da taɓin waƙan masu waƙa na na muryoyi na waƙoƙi na jin daɗi dukkan تذكر أرباب البصائر tana tunatar da ma'abota basirori بالأثم da annabi muhammadu kusamu مم.
taron alkhairi kasan su waka idan aka sako ta kana jinta wato wani lokacin mutum yana jin waka wa musamman wannan ya narke ya tafi sau- sautin ma kawai sai ya ja mutum ko bai san me ake cewa ba musamman masu daɗaɗɗen muryoyin nan gashi hadi ana samun hadi La- larabawa suna samun hadi sunansa hadi haƙarami mai kora raƙumi to idan za a fara tafiya raƙuma za a yi tafiya kamar daga maka za a tafi sham ko za a tafi basra mutanen basra za su tafi kufa in aka tara raƙuman duka aka shirya musu kaya aka sai a kirawo mai sauti ba mai sauti garjeje ba m- mai sauti madaidaici shaƙaƙƙe iri na sai a kirawo sai sai ya zo ya zauna sai ya randama baitoci ya yi baitoci raƙuman nan suna ji tun suna tauna sai su daina su dinga shaƙa suna jin daɗi to idan suka shaƙi baitocin nan suka suka wato gasu suka nuku in aka tashe su tafiya sai wannan sautin ya dinga dawo musu sai dai ka ji su suna ihu suna kuka a hanya suna dukan ƙasa in an je kufa sai an tare su su za su shige ne saboda sun samu mai hali da haɗin sauti haka za ka ji wasu haka suke wasu mutanen sun tafi wani yanzu da ya ji waka ko ta mece ce tunda narke wasu cikin annabi kawai annabi yake ji ko me ko wani kiɗa mai daɗi shi ne za ka ga masoya sun bazama wani da aka kunna waƙar shata yana sarkin borisile da ya ji abin kiɗan da waƙar ya tafi daidai kawai ya faɗi ya su mai yana kuka ya shiga hali na sarkin borisile sarkin halarar allah annabi muhammadu ko to shi ne ya ce da wani waƙa mai daɗi da wata rawa da wani launi-launi na kaloli da ake yi wa ado a gurare da wasu fitilu da ake sawa kala-kala to in dai ma'abota basira suka ji ko suka gani ba abin da yake tunatar da su sai taron alheri shine kusamu taron alheri duk wani alheri ya tattaru cikin sa fassarar kusamu kenan ko annabi muhammadu kusamu na'am usurul muluki sidi yace katangun nan na masu mulki da daddu manya manya wal jisru da kuma na duniya fa irin basara irin manya-manyan gid irin tantabal irin white house irin ya sunan namu bila to irin wannan manyan katangon wal gisiri da gadoji manya-manyan gadoji walliwa in ka je ka ga gada ana tafiya kan gada kawai wato irin abin da gadan nan ta ɗauka da irin kawai kasan ƙudura Allah ce. Akwai wata gada a Maroko wannan gadar su ca suke ma da Afirka ba irinta. Sai ka mamance a kan me kuke kan gada kuke kan maka leƙa. Irin waɗannan abubuwan na birgewa masu kyau masu aminci. Ka gani? wallewa da tutoci kuma na duniya yuzakkir man fihi nubuwatu yana tunatar da mu wannan da kad hutim aka cika annubuwatu annabta fi shi shine annabi Muhammadu duk wani kyakkyawan garu da gini da wata katuwar gada da komai kawai sai annabi Muhammadu ya tunatar da mu Na'am.
Falam tusilil ayyamu magnan.
Shehu ya ce kwanuka da dadewa ban je ba ba ta mantar da ni masaukin Muhammadi na bidai bace. Masaukin Muhammadi na.
Bihi kullu amlakin muhaimini kal khadam.
Anan ne Madina dukkanin mala'iku na makagin halitta Allah ka kawɗin su suka zama khadimai saboda manzo Allah.
Walam tusilil ayyamu.
Ice kwanuka ba ta mantar da ni.
waqti musalliman ala ahmadi lokaci na ina mai sallama a bisa annabi ahmadu assalatu wassalamu alayka ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ya khalilallah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا رسول الله kana zuwa miƙa to kwanuka ba sa mantar da ni wannan gaisuwar da miƙa salati na da nake yi ga manzo Allah in na je Madina wadan mu'miniya yan hawaye nawa kuma yana ta kwarara saboda shauƙin wanda nake gaisarwa walam tunsilil ayyamu kwanuka ba sa mantar da ni mihraba ahmadin mambarin nan na annabi ahmadu wa minbarahul fahamul da kuma munira mambarin sa babba almuni wanda yake mai haske faqaddahu hakika mambarin nan na manzo Allah ya girmama walam tunsilil ayyamu kwanuka ba ta mantar da ni waqti jalisan ma'al agawatil gurri lokaci na da nake zaune tare da sufayen nan na bayan mazauni na manzo Allah su ne agawatil gurri fararen bayan Allah ba ruwansu da komai yan zaman tsoron manzon Allah su ne alis sufa nan in ka zo wajen ɗakin sai da Aisha ta kofa babu Jibrilu kada shigowa ga su nan a zaune ga gurin nan manya da can za ka ga sun je ɗan wani dandakali ne nan ne wajen zaman sufayen mutanen gidan annabi wanda duk suke a gidan annabi ba ruwansu da mata ba gida nan suke su abu huraira abu zarar gifari su mikidadu duk suna nan sufayen gidan annabi kenan su suna kiyaye da annabi ba dare ba ba rana ba koyaushe motsin annabi da shiga su ake to su ne ahlus suffa su ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya gaya wa manzon Allah cewa ya hakurkurtar da kansa ya zauna da su kai ya kula kowa ya zauna cikin wannan talakawa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuridu kaji an wazifar farko yuridu na wajaha annabi zauna sun ishe ka su ne na wajen Allah masu zikirin nan da safe da yamma lazimin safe wazifa mun gode to shi ne shehu ya ce da yake idan ya je akwai wajen zamansa mukamu ibrahim wani yana nan wajen nan yake zama inda za a nemi shehu a harami lokacin ya je can ne ake zuwa same shi an sa wato ɗakin da ogan yake ciki a gaba nan ake ta zikiri ake ta salati ko me za a yi dama muna mu baki ɗaya na annaba ne tilawa ƙur'ani muka yi ta annaba ce sallah ne na annaba ne azumi ne na annaba ne komai da komai salati da zikiri duk manzon Allah muke da niyabar maulan mu shehu da tijani to wannan shine to shi ne shehu yake cewa baya man cewa da zamansa a wannan gurin ana kallon ɗakin sai da aisha inda kabarin annabin yake mutum ya allah ya sa ya je idan ya je ziyara ya fito daga tashi shiga ta babu salam ya bullo ta mu maza in ya bullo ta kofar babul baki wannan filin to ga kofa ta babu usman da za a shiga cikin masallaci to in kayyota akwai wata ƙaramar kofa haka a nan gefe daf in kana nan a buɗe shiga in ka shiga za ka shiga in kana shiga za ka ganka ka koma cikin masallaci amma nan gabas kana kallo za ka ga koren wato gwalagwalan nan da suke gewaye da ɗakin da annabi yake ciki kana shiga nan to in ka dubi nan za ka ga wani waje babba mai tudu haka da ɗan dakali wasu na da zaune a gurin ana nan nan ne wajen alisufa ɗin nan kuma in ka kalli nan shine ɗakin da manzo yake kuma nan gurin nan gurin can gaba ne annabi da shi da sai na bakar to a nan ciki baya bayan lokon can bayan a nan ne kabarin sai da faɗi mata zahra'u yake za a nuna ma wani kabari a can baki a amma ba a nan ba ne nan ne ciki sai da na ya sa ta cikin dare nan sai kana da sai kana da lasisi a shiga daga kaje ka gani ga kabarin yana nan ka shiga nan nan ne kakaf nan duniya da lahira ne to shi ne yan mutum ya sani to in ka samu biza sai mu tafi insha Allah kowa ya gani nan wajen nan ne waje wannan gurin ku rike shi ku dinga zuwa ku samu albarka duk wanda ya zo gurin da annabi ya zo irin guraren nan ko me kace Allah yi sai maka wasu abubuwan ba za su faɗi ba sai dai in ka je ka ce Allah yi min kaza ka ga an maka sannan eh nan gurare ne masu alfarma duk duniya da duk lahira ba gurin da ya kai nan daraja Allah ya kara annabi da Allah ya kara mana sansa ku dai so annabi kar ku sake kar mu sake mu ta so mai ta faɗar annabi da daddare ne da rana ne darajojinsa kuma duk wanda kasan za ka buɗe rediyo ko za ka saurari maganarsa ba ka ji girmama annabi ba kakka saurara kakka ji kuma ɗarika ta waliyan Allah mu rike da kyau kuma musamman mu da muke rike da ɗarika shehu ta jami idan dai wannan shine laifi to Allah ka kashe mu a ba ruwanka da kowa in har za ka yi magana an ce yi ce ne a so annaba a rike dariƙa in duka ma ake a dake ka ko Allah ya ƙara annabi da na'am waqti ya jalisan ma al azwati gurri ba zan mance da wannan mazauni lokacin da nake zaune ba tare da manyan manyan bayan Allah nan sufaye masu haske wal fikru kad wajam tunani namu da mu da su yayi yayi jungum kowa ya yi in na dosa annabi kawai ba wani mai wani abin cewa ba wani mai abin faɗi ba mai wani abin tunawa mu duka mu da su sai manzon Allah na'am وادخل جنات النعيم sannan kuma ina shiga aljannan ni'ima ولم أموت ban mutu ba da rai daga na aljanna أمم.
ما بين بيتي ومنبري إلا روضة من رياض gana a ciki ko kun san mun ce wannan gurin da annabi ya ce dausayin aljanna ne abin da yake tsakanin kabarinsa zuwa wato ainihin mambarinsa idan mutum ya je ya shiga gurin zai san cewar lallai ya shiga aljanna kuma idan ka shigo ta babu salam kana tafiya za ka je to nan gurin da ake tsakanin mambarin da tsakanin kabarin shi sa nake cewa mutane su daina kokawa su daina wahalar da kansu yayin da ka zo za ka gifta ka shige ta rumfan nan ka je wajen kabari kai su- kai gaisuwa kana cikin raudan ne Eh, saboda an kawwame can rauda shimfiɗarta daban to yayin da ka zo gilmawa nan gurin to ka yi a hankali ko me ka- kana ciki har kuma ka je bungurungun gaban manzon Allah to a wannan gurin za ka gane ka shiga aljanna idan ka samu ka shiga za ka yi nafila ko ka tsaya ko ko me za ka za ka ji a zuciyarka za ta yi canjawa take kuma gurin mutane suna shiga na fitar hankali in mutane suka danno kai suna shiga gurin za ka yi tunanin wannan gurin ko shigewa ba zai isa mutane ba amma sai kaga an shiga kowa ya tada sallah yana nafila wani ya zauna yana karatu kowa kaga ya samu guri ba wani takura kuna cikin haka wasu ma sai su kuma dannowa kuma kaga an kuma zama wasu ma su kuma dannowa kuma a ciki ko kai ne tari sarki rashin haƙuri in ka shiga ciki sai ka ji ka kayi haƙuri wani zai zo ko kai sujada ya taka ka ba za ka ji zafin ba wani ya ture ka ma kai ma ba ba ma ka damuwa a nan za ka gane lallai ka shiga aljanna rauda annabi kenan Allah ne ya kai kai mu
ليم حبيبي na samu haka ne ga na aljanna ban mutu ba da albarkacin masoyi na annabi Muhammadu ذاكم غاية النعم wannan kuwa shiga aljanna ba a mutu ba shine ƙarshen kai mutukan ni'ima الحمد لله banda annabi wa za- wa za- wa zai haka ba al'ummar da aka ba su aka yanko aljanna aka ajiye musu suke shiga da ransu sai mu amma na saboda manzon Allah
الحمد لله alhamdulillah